الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قبل خلق الأولين وجمله واختاره واصطفاه من سائر العالمين وجعله بشيرا ونذيرا وشافعا في خلقه اجمعين وفضله في الحمد على سائر الامم السابقين وجعله خاتم الرسل المكرمين وجعل وفاته عبرة للمؤتفرين واصطفى عشرته واهل بيته وجعلهم خير الاولين والاخرين وجعلهم طاهرين فاخرين ورضي الله عن الصحابة السادة الراشدين وجعل من أحبه صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعه وعمل بسنته يوم القيامة من الفائزين ومن خالفه أو أبغضه أو أبغض أحدا من آله وأصحابه وإجرته من الخاسرين وجعل من أبغض أولاده من الهالكين وأوعد قاتل أولاد ابنته بالوعد المبين وأوعدهم يوم القيامة بالحضرة والندامة والعذاب المبين أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على ما هدانا إلى الصراط المستقيم وأشهد الله إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من العذاب المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد أنواع جماعة المسلمين musamman ku da Allah ya kaddara muke tare da ku a wannan zawiya tamu mai alkhairi mai albarka a wannan la'asariya ta alhamisa la'azariya ta takwas a cikin watan taron musulunci watan ramadana hijira na tsiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara dubu da shekara dari hudu da shekara talatin da tara da kuma makwabtanmu wadda ba sa tare da mu kai tsaye amma muryan da muke yi kuma yana isa gare su da dimbin miliyoyin al'ummar musulmi da muke tare da ku a wannan gidan rediyo mai albarka na BRC Bauchi da gidan rediyo mai albarka Glock FM Bauchi duka kowannen mu da sunansa da darajojin da Allah ya kowa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. tare da godiya wa Ubangiji zai ya ba mu aran dama da zarafi mun fasara ayan alƙur'ani cikin sura ta biyu alfaƙara aya ta ɗari biyu da hamsin da tara ne ce muka fasara to Allah da yanzu mai karatu malam abubakar muhammad amin zai karanta mana aya ɗari biyu da sittin da dai bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بل ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا جزءا ثم دعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عليم حكيم Allahu akbar walillahi alhamdu Ubangiji zai dora mana kissa ta uku a wannan ƙarshe-ƙarshen wannan tura ta biyu da muke dab-dab da kwana da ita Kiskocin da ya mana ya gaya mana kiskoci wa'azin annabin Allah Ibrahim al-Khalil a fadan gwamnatin Misra a gaban Jabberi Mungu na Maruzu. Sannan Ƙur'ani ya zo sake ba mu labarin Uzairu alaihi salamu. Sannan Ƙur'ani ya sake labarta mana wani tsarin kissa mai haɗe kuma da dokoki sun zuma a nan ma abinda zai biyo baya kenan Allah ya azurta mu mu fahimci sakon a bisa daidai ya ba mu damar kisar da shi wa halittarsa a bisa daidai halittar ma Allah ya musu arziki su fahimta bisa daidai Allah ya ba mu ikon ɗabbakawa da shiga aljannan da Allah ya gina don ya zuba mutan daidai. Wa tsala Ibrahim wa zukur ya Rasulallah. Ka ambata, ka ambata wa mutanenka. Isƙala Ibrahim wannan iskin nan dama zurfiya ce. me zai labarta musu me zai ambata musu ya ka musu tarihin lokacin da wani babba daga halittun Allah sunansa sai ji Ibrahim alayhi salam annabi daga annabawan Allah sai ji Ibrahim manzo daga manzannin Allah sai ji Ibrahim wadda jiya mun faɗa mun ce ana mashi kirari da jaddu jaddul anbiya jaddul anbiya to shine sai di ibrahim qala ibrahim yayin da annabin Allah ibrahim ya faɗa me ya faɗa ya ce rabbi ubangiji na da ka aiko ni arini kaifa tuhoyil mauke na so ka nuna mun aikinka na raya mutattu don nima na tsora a cikin karantar wanda nake yi na wannan sako da ka bani ko sanna da littafi soka ibrahim yana tambaya allah ya sharhanta mar a practical yanda rayawan allah ga matattu ke da sauki saboda ya ci gaba da rage wa masu mamakin mutum ya mutu a raya shi to malamin ya samu yadda zai kalmaso hankulan shi manzo in ya zo da tabligi duniya jama'an da Allah ya bashi in kamar manzon mu ne da ake duniya suna jira abin da ya daure musu kai manzon mu ya warware su to idan irin su annabi Ibrahim ne wanda aka yanka musu iyaka to iyakan da aka fita aikin ya zama kowa ya gamsu shine ya tambaya iya roƙo da zu mun faɗa shi wannan kissa ita ce kissa ta uku an yi kissan sa a gidan gwamnati an yi kissan annabin Allah Uzairu da kuma ana kissan sa tsakaninsa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala Allahu akbar والمعنى إذ قال إبراهيم اذكر حين طلب إبراهيم الخليل من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى abin da ubangiji ya faɗa a wannan larabci ya jakada na Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ka ambata ma mutane lokacin da annabi Ibrahim ya nema daga ubangijinsa an yuriyahu Allah ya nuna mar ba ya gaya mar ba gaya mar kan ya gaya masa ya gaskata ya yadda amma iya so ya gani ne wato mushahadatan kenan فعلى الخليل عن الكيفية مع إيمانه الجازم بالقدرة الربانية ماذا يتي رب أرني كيف تهي الموت سي أكتي مكا سأل الخليل wannan bada'i na Allah ya yi tambayan ne anil kaifiyati a nuna maza bitta kaifi yadda Allah yake raya jikin da an raba ta da ranta ma imani jazmi tare da imanin nan nasa kudurtacce yanke bil kudurtin rabbaniyati ya yi imani game da cikakken iko na ubangiji Allah fakana yuridu an yi alama bil iyani abin da yake nufi na so kuma ya gani ne ƙuru-ƙuru ma kana yuqinu bihi alwujdan abinda tuntun tuntuni samuwa da samarwa yayin da shi ya yarda da shi amma na so ya gani ido da ido wali hadha fatabahu rabbuhu bi qawlihi awalam tumin ko Allah sai sake tambayarsa Ibrahim nuna ma yadda nake raye matattun awalam tumin sai ka ce dama ba ka gaskata ba a walam tumin ko ba ka gaskata ba ka yi imani zan iya kakewa da rayawa ba ne Allahu akubar ka ga usulubi kafin a je kan abin da roƙan sai da aka sake tajdidin kalma don a gaya ma duniya annabi Ibrahim bai yi wannan tambaya ba don inkari kisa Allah ya yi tambaya don annabi Ibrahim sama dama ya bada amsa mu kuma mu gane tambaya ce ta wanda ya imani ya sani ya yadda a walam tumin tsalabale walakin da ya zama inna kalbi ya ce na yi imani ya ubangiji na tunda an istibhani da awa to ana bukatan tasbiti ba na fayi ba da bala za a yi amsan amma halatan na fayi ta amfani da ba kalman bala ba ta amfani da daga cikin kalmomi in an ce na'am to anan an yi nafayi kenan anan an Ibrahim kenan bai yi imanin ba inda ya yi jawabi da na'am a ƙa'idar larabci amma tun da imani ne wato kafaffe tabbatacce da Allah ya ba shi iko ya ba da amsa da bala mu kuma aka ba mu a larabci sun ne ka san ba da arabiya annabi ibrahim ya zo da wannan kunji na sana risala daga ubangiji ba yace mene walakin da ya tsama inna qalbi ya allah na imani na gaskata abin da ya ja ne roƙon nan dukiya ta ne nake so ta ƙara nutsuwa bi ma'ana awalam tusaddiq bi qudrati ala ihya bi ma'ana awalam tumin awalam to sadda alifrai baka ba da gaskiya bane bi kudurati game da ikon nan nawa alal ihya'i akan raya wanda ba ta da resu dawara yayyu qal yata bala amantu walakin aradtu an azdada basiratan wa sukuna qalbin bi ru'yati zalika ya rab yace ya ya gaskata shine amantu ko na imani walakin abin da za ne wannan tambayan aratu ina nufi a raina an azdada ko anazdada ina so na ƙaru ne basiratan ta wajen ido na zuci wa sukuna qalbin da kuma nutsuwan zucin bi ru'yati zalika in naga yanda kake yin nan to a raina zan samu ƙarin basira a raina zan samu ƙarin nutsuwa Allahu akbar me Allah ubangiji ya gaya mar fa kuzar ba'atan min at-tayri ko yake to fa kuz an ibrahim Allah zai baki aiki manya suka ce idan ana so ilimi ya yi albarka to a ɗawainiyantar da almajiri abinda wahabiya ba su gane ba ai ɗalibin ilimi hidiman da zai yi wa ilimi albarkar ilimi ɗalibin ilimi hidimar zai mu mai ba shi ilimin tsarin albarkan muhaladanci wadaka ubangiji Allah sai ya sa shi aiki Allah na da iko ya ce tsuntsu guda hudu ke zo ke zo ke zo sai su yi ne in su halarto na amma sai aka ce ya nemo kuma tsuntsu aksarin rayuwarsa a ina ke a ƙasa ne ko a sama a sama ne ana so a gaya mun a gaya maka ilimi ne albarka wacce aka hidimta wa ilimin aka hidimta wa malamin saboda haka fakuz arba'atan min at-tayr Allah ya ce al-Ibrahim ka je ka nemo ka kamo sinfi nau'i jinsi hudu na daga dabbobin da suke fuka buga fuka fuke su daji to in ka zo da su fadammahunna ilaika ka haɗo su duka su zama suna gabanka lokaci guda sun maƙasa'ahunna sannan ka yayyanka su lokaci guda sun maktalif ba a bahunna bi ba'abin ka saba ka cuɗanya kashi tsoka gashi kashi tsoka gashi haɗa ka yamutsa hatta yusbihina har sai sun wayi gari jinsi hudun nan sinfi hudun nan nau'i hudun nan na tsuntsaye sai sun zamanto tsuntsu kowane tsuntsu akwai jininsa a cikin wancan kashin an yi tsibiri ne guda hudu gashin wannan na cikin wannan cikin wannan maki da wannan tunda an hada an daddakula an fiji an tattakula maj'al ala kulli jabalin min hunna juz'an ya ibrahim inji allah in ka gama tsuntsaye nan guda hudu da ka yanka su kuma ka rike kayukan kar ka tudanya da kayukan ka bar kayukan a gangadan sannan an gwada maka kenan an yanka an tsinke kan tunda ba yankan ci ba ne ba yankan karatu ne in da yankan ci ne me yanka wuka ya wuce har ya tsinke kan abin da ya yanka to malama sun rabu biyu ko sun ce tu'ukal za a iya ko sun ce lam tu'ukal ba a ce ba li'annahu asa asa zabha shi mai yankan ya yi ta'adda ya munanta ba haka ake to a wannan gabar da shi da ya zo da ya yanka an ce ya bar kayukan a jikinsa sun maja al'ala kulli jabalin min hunna juz'a in ka kaza su kashi hudu kowane kashi ɗaya ka zaɓi dutse a gefen masar ɗin ko gefen babila ɗin sai ka je ka sa ɗaya kashin ma wani dutse ɗaya kashin ma wani dutse tunda tsuntsunan guda hudu ne to ka tura su dunkule kashi hudu ai ma'ana farrik ka kakkasa a jaza'a hunna kashi kashin sun ala ru'usul jibali akan tozon duwar watsi in kai haka sun madu'uhunna sai kuma ka kira su ko in su ka kira shi da sunansa ya tina ka sa'aya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin da ya roƙa na ya gani yanzu ubangiji ya ce wuya ya buɗi baki ya kira sunan tsuntsu ko jin tsuntsu duka ya atina hu ga Allah za su taho mar sa'ayan suna gaggawa suna hanzari wani baya so wani ma ya riga shi so saki la hawla wala quwwata illa billah ai ma'ana nadihunna ka kiraye su ya ati naka musri'an ya isra ka zo maka da hanzari anan ne al-imamu mujahidu dan jabrul makhzumi ko mujahidu dan jubair ne makhzumi abul hajjaj al-makki wanda yana daga cikin a'immatu siqati kuma dan tabatsan uku ne cikin tabi'ai kuma min kibaril mufassirin ne tunda a gaban ibn abbas Allah tsara mai da ya karatun tafsiri abinda mujahid ya faɗa hijira ɗari da uku ya bar duniya shi mujahidu me me za mu karɓa gun mujahidu rahmatullah alaihi anan ya ce tsuntsayen nan da Allah ya dukula bai faɗe su a nan wasu iri ba ya ce a ciki akwai tsawo akwai gwab akwai hamama akwai jik arba'atan mina ɗaya a nan tsuntsu daga ciki ɗaya ɗawus ne tsuntsun nan ɗan gaye da ƙwambo mai kala-kalan launi shi da tsuntsun da kafin ka yanke awon namansa sai ka yanke awon gashin gashin Allah ya yi mar gashi kala-kala kuma duk inda ya kwanta ya daji ba iban da cikin wajen kuma Anis da Ibrahim Allah ya masa su samo ɗawu guda nawa wa guraban ya samo kuma hankaka hankaka shi ma na da ado amma ko san shi a kala biyu ya fara ya kare farin ciki da bakin ciki to shine tsuntsu na biyu ita sai bi mujahidu dan jabr al-mahzumi rahmatullahi alayhi wa hamamatun tsuntsu na uku da Allah ya sa alil ibrahim ya kamo ita ce kuciya ya kamo dawus daya hankaka daya da kuciya daya tsuntsu na hudu ba jis zakara mun samu wannan sunan tsuntsaye ta bakin tabi'i dan tabakan uku tabi'i almajirin hadral umma almajirin rabbani hadhihi umma almajirin tarjuman alquran sai da Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma shi ya gaya mana sunayen kuma hijira shekara uku, wannan gangarancin malamin ya shiga kushewa da haka muna da dama mu tsaya a ko'ina in muna ba shi tan qur'anin nan sai mu ce mun san tsuntsayen saboda wanda ya fito daga zawiyan da ba zawiyan da ake koyar da tafsiri irin ta in ban da zawiyan masallacin mazalla babu inda ake kenkeke masana tafsiri irin zawiyan sai bi abdullahi ibn abbas ko anan fa ya tsotso kenan yanzu mun tabbata mun gaskata mun yadda tsuntsun nan guda nawa ne hudu ne saboda fakus arba'atan daya a cikin su dawus daya a cikin su ankaka daya a cikin su kuciya daya a cikin su kuma sai mu zakar Allahu akbar da ya kamo fa zaba hunna sai yake na sai yanka su kuma fa'ala bihin na ma fa'ala ya aikata duk abin da Allah ke nan ko sa Allah ke ya haɗa ne idan da kalama kashi duka a to haka yayi kuma da ahunna sannan sai ya kira su fa ataina musri atai sai ga sunan sun taso suna zuwa kowace kai ka ce tsere ake yi ba wanda sai ga ɗayan ta tafi za ta idan da aka yi kira Allahu akbar suna zuwa sai kan kowace tsuntsu sai je sai kama gangan jiki kowane kai sai je sai ka kuma ba kan da ya je ya shiga gangan jikin da ba nasa ba saboda me ana makaranta ce rabbaniya ana so ne ruhin annabi wani ibrahim ya ƙara shiga ya ƙinin sai ya ƙara shiga shi za ta ake abin dalla dalla ai tasowarsu daga kan dutse da kiransa ai aya ce cewa Allah ya gaskata mar matacce yanzu raye ne jim kaɗan raye yanzu matacce ne jim kaɗan amma kun san akwai mamaki kai ya tashi ya je ya da gangan jiki kuma kai ɗin nan lokacin nan ya jima da ganin jikin kan nasa amma ba a samu kan ɗawusu ya je ya shiga jikin hankaka ba ba a samu kan hankaka ya shiga jikin kuciya ba a ba a samu duka dai kowa kan da ya je sai ya haɗu da kan jikin wato da kai da talboki kenan ko sai suka haɗu daidai Allahu akbar da ya ga wannan walam Allah ce su Ibrahim magana ta ga kai na ƙarshe ka sani annallaha azizun hakim wa alam kenan in an yi jazma wa milku wa alam ka sani yanzu dai gashi na gwada maka na sa ka kake su na sa ka faɓa ƙashi da jini da tsoka da jijiya na sa ka raba su wani dutse daban wani dutse daban nace ka kira kana kira duk wanda ya zo sai kansa kuma sai ya zuci wanda zai kansa ya zuci to wa alam ka sani na gwada maka wannan ne tsara gamsar da kai an Allah Allah azizun mabuwayi ne hakimun fi tadbirihi wa fihi gwani ne a cikin aikinsa da cikin tsara al'amarinsa kenan wannan yana nuna annabi Ibrahim ya roki abu amma mu ma kuma dalilin annabi Ibrahim mu ma kuma gashi mun samu mun ci min to sun mun yanzu ta daya
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم Allahu akbar walillahi alhamdu nan ubangiji iya magana akan siyar da dukiya jama'a siyar da dukiya ita ce riban an samu dukiya ba abin da Allah zai yi da marowaci duk aljannatayen da yi nan tare da yalwan tare da faɗin tare da yawansu ya ce ba inda ya ba inda ya yi marowaci ya zo kawai ma ya tsuguna ya wuce ma yake babu har ma ya ce da da ya sa marowaci a gidan aljannarsa gare ya bar aljannar yan don ka gane mu gane rowa bala'i ne Allah raba mu da rowa masalul lazina yunfiquna amwalahum Allah ce bari in gaya muku masiyin fatankwaci misalin allazina yunfiquna amwalahu wa inda suka rabauta na ba su dukiya suka rabauta suke ciyar da dukiyoyin nan nasu fi sabilillahi cikin hanyar daga addinin Allah kun ga sayyidina Uthman kun afana zinnuraini radiyallahu anhu lokacin da manzo zai fitan nan da ya daɗe bai dawo ba fitan gazuwatu jaiki da usura ko gazuwatu tabuka abinda wannan mai kudin ya zo ya faɗa sai na ko kuma ɗafan Allah ƙara mai yadda ya zo ya ce ya rasulallah alayya jihazu man la jihazu duk sojan da ka sa shi zai je yakin nan daga ɗamaran jikinsa falfalin hulan fadansa dabban hawansa garkuwan kariyarsa sababbin saransa kalacen gidansa alayya ya rasu alayya na mai da shi doka hukunci a kaina dole zan yi rasu la haula wala quwwata bai fasan listin ba nawa bane da duk madina ne annabi yake da aje yaki rijalu wa sau koye ya ya dar kauri gaba daya sai mu yi dima ko da zai talauke ne dan dai addini ne nasara manzo Allah ya ƙara daukaka sallallahu alaihi wasallam kaga wannan kar abaka malahu fi sabilillah irinsu suna nan da yawa mai kuɗi kamar an ba ki ɗin aljanna mai kuɗi kamar an ba ki danƙon ƙulla zumunta da zumuntansa mai kuɗi kamar an ba ki kayan aikin haifar da zaman lafiya da ci gaban al'ummar sani amma in lam yakun basilan in bai zama in zama to to gara talauci mutum kullum ana mai dankali da koyi a gidan kullum sai ka ji ƙanshin ko ka zo ko ka ki amma zai zo maka dankali ɗin gida a kasuwa wa iya dokayin gane kana jihadi ya kamata a ce ga dankali ɗin gida ko ƙasar ba wani jama'a dai muna so mu ce masu kuɗi su ce da kuɗin su musamman hanyar ɗaga addinin Allah mamakin da muke na masu kuɗin wannan lokacin su makarantun da ake zanne ake koyar da addini kyauta sakara da yamma dare wai ba ana ake zuwa a gina makaranti ne ba a gina masallacin ba sai mutumin da zai yi kasuwanci da wannan makarantar dan kwangila kana kallo ga bautan ka an sani ga bautan wannan ustazin nasa dan kungila ne magani an sake masa fat ofemin an sake masa amma da yake wawa ne don hai biyo ka ofis karawa galla wani fili ne aka daga fili aka daga wannan kudin nasa shi da kai shi da kai ne da ba za kai je ka biya mana karama galla wallahi a yara an kono su a kan titi sun shiga titi yaya malam ne ya koro na shi yau ba zai biya mana ƙwar'ani ba yau hajji lafiya a lafiya ba da yau ko dai ko fiya ne ba inda zai yi to ku duka ya kora a'a sai saura wanda suka biya kuɗi la ilaha illallah wanne wannan ke kakakken zuciya in ba ka kawo kuɗi ba ka je ka mafi jari sai da ɗan karama wai kuma shi ne za ka kai kuɗi miliyan kaza wai ka gina mana makaranta ko ku taimaki addini kasuwanci ka gina tun da kashi zubla na sayarwa ne ya nemi baki ya gina tun da duk zan kanta kamar sani habbadi kamar misalin kwaya ɗaya ne da manomi ya ɗauka ya tona ƙasa ya saka da aka yi ruwa an bata saba sanadila sai ta fitar da zangarniya zangarniya zangarniya guda nawa bakwai fi kulli sumbulatin kowane zangarniya ɗaya mi'atu habba Allah sai sa aka samu kwaya ɗari kwaya ɗaya aka shuka da ta tsiro sai aka samu zangarniya bakwai kowane zangarniya ɗaya sai Allah ya sa irin ƙwayan nan ƙwaya ɗaya amma guda ɗari a jikin kai kaga an samu ɗari bakwai a jikin ƙwaya ɗaya wallahu yudaifu liman yasha'u to wannan fa zubin farko ne ba a ba iyakan da muke nan Allah na da lada da zai iya ninnin ka mikin ɗari bakwai amma liman yasha'u ga wanda ya ga dama wallahu Allah wasi'un mayal wakili abin hannunsa bai karewa kowaye ya fi wannan yaƙin ya aikata to Allah yana da abin da zai saka masa da wasi'u ne ko Allah mai mayar wakin falala ne mai mayar wakin sakayya ne alimun sannan kuma ya san wanda ya yi ya san wanda bai yi na ganin mintocin mutum kawo jiki Allah wani ya saka da alheri jama'a ina ganin fa sai mun yi shawari da ku eh gaskiya tambayar nan da muka amsa ta jiya sama sama muka ce yau za a faɗaɗa ta har ma na sa takardar a waje na to kar ne o ba take wa manzon Allah ko ba haka ba nace kar ne o ba ai ai muna jero magana annabi ne in muka zo muka tsirga wannan kuma daga baya mu zo mu jona to ainihin yakin jeruwan ya canzu kuma eh ka gane abin da ake nufi dauka ake dauka ake dauka ake muna hatama wa janibin da zamu tsaya in da mu bude hako na gaba sai mu karin kumallo zuwa don a sani masu karantar da wannan suna ma da ilimi ka ce umarnin ka shi a fitsari na da asali Karatun Allah da ku ya haƙuri ba manzo Allah abinda muka dauko na kokarin ceton imani amin amin jama'a manzo Allah shi aka fara yi ba shi ne farko nuruhu awwalu wujudi wujudan to haka manya sun riga da sun yi abin da suka yi ɗauka za mu kuma sai mu gaya wa duniya wanda ga ya rasa gane annabi to ba bayi tare da manyan albarka ne akwai allama sa'idu dan rashidi yake cewa na ɗauki fatawa na sa al'imamu a ba al-khurasani a gaba a ɗa bin yasari daban a ɗa al-khurasani daban to wani ana magana a ɗa al-khurasani babban malamin nan sai dan raji yake na tambaye shi hal kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama nabiyyan qabla an yukhlaqa yace gafa jamalan ku ne manya iya ga wa dawo kenan shin annabi na nan a annabi na nan a annabi na qabla an yukhlaqa kuma ba halitta ki ba kin ba halitta na nan a annabi قال إيه والله إيه والله أداء أداء الخراساني تابعيني أبو صحابي كرب أجيني فأقول لك آه yake eh annabi na nan a annabi qabla an yi khulaqa kuma Allah bai buɗe tashin ajandar yin halittu ba wallahi ina rantse maka da Allah haka ne wa qabla an yukhlaqa dunya bi alfayani yace bari ka ji sa'id ar-rajul tun ya rage sauran shekara dubu biyu a fasalin Allah Allah zai samar da duniya sauran shekara dubu biyu ɗari ɗari ko ishirin Allah zai bayyana zai halittu duniya tun sannan akwai ne mawudu. Ya sanya ga wannan karatu bari mu haɗa shi da al'imamu da ajuri a cikin littafin kitabun shari'ati ka duba ɗauka za ka ga tambayan da wannan babban tabi'i ya yi ma babban tabi'i kuma ɗan uwansa. A cikin hadisin Maifaros a hadisin maifatul fajari kuma radiyallahu anhu qala qultu ya rasulullah mata kunta nabiyan wannan shi kuma mai sura sahabi shine shi ma ya zo ya zaman dir ya gaida mai gida yace ya rasulullah mata kunta nabiyan in a kididdiga ne yaushe ne nadin annabtanka ka fara قال وآدم بين الروح والجسد yace mai tsara mafarin naɗa ni annabi kuke magana to tun tun tun tun tun lokacin ma ruwan rai da Allah ubangiji ya halitta zai hada da gangan jiki to bai gangan jikin ba gangan jikin bai san akwai ran ba ran ma da za ku gangan jikin ba na annabi Adamu to tun a sannan ni annabi to isnaduhu sahihun bari mu hutatar da kai kar ku sha wahala ma dai ka umma har sai dai kawai dan ka tsara basira amma wannan isnadin sahihun sahal hadithu sanadan thumma matalan an yi an gama masu tabaru sun ga riwayar isnadin matanin sun ce sahihu annabi na nan a annabi tun annabi adamu ba ruhi ba jiki balle a waye rawaito imam ahlus sunna wal jama'a da yake da hadda hadisi miliyan ɗaya da dubu ɗari uku a sassaran da ya bar duniya shi ne ya rawaito in ka ɗauki musuluncinsa sai ka buɗe mujalladi na biyu shafi na ɗari shida da takwas na musulat imam ahmad za ka gani imam ahmad kuma hijira ɗari biyu da arba'in da ɗaya aka musula yi imamu ahmad imamu ahmad amin shi ne rawaito wannan mun haɗa ka da musnad ɗinsa mujalladi na biyu shafi ɗari shida da takwas mun gaya maka hijiran da aka yi janazarsa shekara ɗari biyu da arba'in da ɗayan hijira a kansa a lokacin ya zuba haddan hadisi miliyan ɗaya da dubu ɗari uku wanda ba sai ruba takarda shi ne ya rawaita shu'aibul arnaud da ya zo yin ta'aliki ma musnad imamu ahmad sai ya ce isnaduhu sahihun ya kawo a mujallabi na talatin da hudu shafi na ɗari biyu da biyu shi shu'aibul arnaud din ta'aliki ya yi ma littafin amma da ya ga wannan hadisi imamu ahmad ya kawo a musladu shi kuma zai ta'aliki ma musladu to shi ne sai ya kawo a sha sai kawo a mujallabi na talatin da hudu a shafi na ɗari biyu da biyu me yace isnaduhu sahih imamu muhammad bin isa bin sura bin musa bin dahab kana magana abu isa tirmidhi wanda ya fito na hijira shekara 279 ya yi riwaya daga sayyidi abi hurairah da dauki radiyallahu anhu abu hurairah ne ya faɗa annahum qalu ya rasulullah mata wajabat laka nubuwatu qala wa adamu bayna ruhi wal jasadi wannan hanya ita kuma riwayar tirmidhi ce ba riwayar imam ahmad da muka fito ba wannan ta wajen sai yi abu huraira ne wancan kuma ta wajen maitratul fajr ce amma a takaice dai sai mutum mai za ka dauka shine namban hadisi na dubu uku da ɗari shida da tara ana ji wannan riwayar ta abu huraira ta abu huraira sahabbai ne suka ce ya rasulullah mata wajabat lakan nubuwatu tun yaushe ne Allah ya hukunta ya wajabta a kira ka annabi shi ne sai yake ke musu wa adamu bainar ruhi wal jasadi a sannan annabi adamu babu na nan a rabe tsakanin jikin da ran ba su zama sun haɗu ba balle adamu ya motsa tun a sannan ni an naɗa ni annabi sai wa turmuzi akwai sunanin turmuzi za ka ɗauka rakamin hadisi na dubu uku da ɗari shida da tara kitabul malakidi babu fadalin nabi sallallahu alaihi wasallam to duk wannan tafiyan da aka yi yanzu wani iyanan yayi bakan yayi kwaɗo yayi likimo duk wa'ina imajin nan in dai bai ji albanin sa ne yake ba duk ya kallon wa'inan duk karkace ke kallon saboda wani gaula ya sassake mutuncinsu a kirjinsa ko kuma daman gaulan kawai ya sani abin da yake masa wane ba kyau su kenan da ɗauka ka yi to albanin nan mun farauto shi don mu ce ga kai ma mu samu ladan ba dan wai sai ya ce ya inganta mu ɗauka ba in dan samu ne wallahi ya huta amma muna gaya maka ne kai da yake sai albani sai albani to mun haɗa ka da silsilatul ahadithu sahiha ta albanin lamban hadisi na dubu ɗaya da ɗari takwas da hamsin da shida ya ce hadisin nan ya inganta. To ba san kuma sai yawa kuma kake so mu gai goma ka bayar. Yanzu illa kawai dai yanzu kawai shine abin da faɗa nan kawai shine kana da ƴanci ka yi imani ka tsira kuma ƴancin ka ne ka yi imani ka dafu wannan duk ƴancin ka ne eh wannan ƴancin ka ne amma dai a janibin karantarwa amanar ada'i ta ilimi mun fita hakkin jama'a hasken manzon Allah aka fara yi hasken manzon Allah aka fara duk abin da kake jin yana nan to ya tadda akwai hasken manzon Allah komi hasken abu komin jima abun hasken annabi ya girme mar ya kuma ya girme mar amma bari mai karin kumallo shin manzon Allah haske ne ko kuma manya ba su ce haske ba ne haske ne shin haske ne ko kuma Allah wanda fashi da haske ba haske ne rabbul izzati in ka ɗauki ƙur'anin nan naka القرآن العظيم كتابه العزيز كبوته سورة ta biyar ma'ida. aya ta goma sha biyar Ubangiji ya gaya wa duniya bismillahir rahmanir rahim ya adal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katiran mimma kuntum tukuna min alkitabi wa ya'fu an katir قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين a wannan kabbara ya kasa ai sai kun gani ko sai kun yi jiri har macen kaɗin ne kan kaɗe ya faɗi saboda ta ji muryar zakoki Allah Allah Allah wajen ka leƙa in an jima kaɗan kokon gari malam ya faɗi da ana tattara amma ku irin kabbarar ku kuma ai zai mana da jama'a musulmi nuru min Allah manzon Allah ne yake akwai masu musawa kuma su ma tafsirin suka zanna suke yi to ga yanda muka ɗauko dalili Allah ne yake annabi nuru min haka ne tafsirin imamu dabari Abu Ja'far mujalladi na shida shafi na ɗari da sittin da ɗaya ɗabari ya bar duniya hijira shekara ɗari uku da goma ya ce nuru min Allah nan manzon Allah ne nawa al-imamu na Abu Ja'far an-Nuhas an-Nuhas ɗari uku da talatin da takwas ɗin hijira ya bar duniya in ka ɗauki ma'anin Qur'anil Karim ta shi Abu Ja'far an-Nuhas mujalladi na uku shafi ɗari biyu da tamanin da hudu ya ce nurin minan layin nan annabi Muhammadu ne. In ka ɗauki littafin da ake ce ma wato asbabun nuzuli ta imamu nalwahidi kana magana Ali ibn Ahmad an-Nisaburi Abul Hasan al-Wahidi hijira shekara ɗari hudu da sittin da takwas ya bar duniya ɗauki asbabun nuzuli mujalladin farko shafi na talatin da uku ya ce nuru min Allahi annabi Muhammadu ne. Ɗauki tafsirin imamul bagawi ma'alimul tanzili na bagawi mujalladin farko shafi na ishirin da bakwai bagawi ya bar duniya hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗari biyar da goma sha shida nawa نعم الإمام عبد الرحمن بن علي أبو الفرج بن الجوزي ابن الجوزي هجرة الهجر تسعين دبوكو يرسو يا كاو عذاب المسيري في علم التفسير مجلدي لأوكو شافي لأي أوكو تسعين دجلا سوى نور من الله لما إذا الناس النبي محمد الإمام محمد بن أحمد الأنصاري abu abdullahi al-qurtubi imam qurtubi hijira 671 aka yi janazarsa ya kawo a cikin aljami da akamil qur'an mujalladi na shida shafi na 118 nurun min allah na ma'idan nan manzon allah allah ke al-imam abdul malik bin muhammad an-nisaburi imam ta'alabi kenan shi kuma ta'alabi hijira ɗari hudu da ishirin da tara ya bar duniya ya ce nurin minan layin nan manzon Allah ne Allah ubangiji ke miki haka ne in ka ɗauki aljawahir hisan fi tafsirin qur'an wadda imam muhammad bin ali al-qadi nasiruddin al-baydawi abul khayri shi ma ɗari shida da tamanin da biyar ya bar duniya amma kafin nan dai imamu sa'alabi sunan tafsirinsa al-jawahirul hisal fi tafsirin qur'ani yanzu wannan ko da muke magana littafin anwaru tanzil wa asraru ta'wil mujalladi na biyu shafi 207 marubucin shine al-imamu al-qadi nasiruddin abul khair al-baydawi baydawi hijira 600 da tamanin da biyar ya bar duniya al'imamu umaru ibn muhammad al-nisfi imamun nisfi hijira 537 imamun nisfi ya bar duniya in ta ɗauki tafsirinsa mai suna al-akamar al-akawal mujalladin farko shafi 275 ya ce nuru min Allahi annabi Muhammadu ne al-imamu Muhammad bin Muhammad Abu Sa'ud ne na Imadi shi kuma abu sa'ud hijira ɗari tara da hamsin da ɗaya ya bar duniya ya kawo cikin mene irshadul aqalir salim ila mazayan qur'anir karim mujalladin farko shafi na farko al-imam abdurrahman bin abi bakr jalaluddin khatmatul huffaz suyuti suyuti hijira 911 yake ga kabari Allah ya ji kansa da dauki tafsirin sa ad-durrul mansur fi tafsir bil ma'thur mujalladi na 1 shafi na 139 yace nuru min Allah annabi Muhammadu ne abul fazl al-alluti a ruhul ma'ani mujalladi na goma sha takwas shafi na ɗari da sittin da shida allusi ya bar duniya hijira shekara dubu da ɗari biyu da saba'in ya ce nuru minan layi aya ta sha biyar cikin zuwa ta biyar ba kowa Allah ke nufi da nuru ba manzan Allah ne. Al'imamu Muhammad bin Ali Muhammad al-Shaukani al-Yamani al-San'ani Mamu Saukani hijira shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin shi da ya nisa ainihin ba daga fita daga wannan duniyar in ta ɗauki fatawar kadiri ta Saukani mujallabi na biyu shafi na ishirin da shida ya tabbata maka nurun minan layi aya ta sha biyar a kura ta biyar Muhammadu. Wannan yana nuna kenan dole muke jaddada wannan bita dan ba zai da su wa'annan tsada su zama jahilai sai dan kai ba zai yi ba zai yi mu ƙaryata wa'annan musallama maka kai a addini ba hauka ba ne don haka lallai manzo Allah a nuru Allah ya fara yin sa kuma hasken nasa ya girmi komai ya kuma girmi kowa kuma duk wanda bai tsan da kai ya tuba wa Allah daga raina annabi da man kwacen ibakansa rigayensa ba to a lahira zai ga baya da yake ko ya gani ba abubuwan da muke iya gani akan ce akwai lau akwai haske annabi sun ba lau akan ce kalam akwai haske annabi sun ba kalam akan ce jannat akwai haske annabi sun ba jannat akan ce naru akwai haske annabi sun Allah bai wuta ba akwai malaku sun Allah bai mala'iki ba akwai asama sama samai sun ba a yi su ba al'arzu asai sun ba a yi su ba shamsu sun ba a yi ta ba kamaru tun ba a yi shi ba inku ba a yi shi ba jano ba a yi shi wannan su ne abin da halittun da ko a ina mutum yake rayuwa ya ya ya taɓa gani wadaka to duk kafin Allah ya samar da su sai da ya samar da hasken ma'aiki nuraniyar annabi ta girmi wa'inda gobe in ya kuma wannan abu da muka sa haske annabi ya ce mu wa'annan abubuwa goma sha ɗaya to gobe kuma da mu shiga cikin ummahatu mu karɓo daga ruwatu domin mu gudu tare mu tsira tare. Amin.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam ne da wani lafiya.
Amin.
Ana ina son a tayar da addu'a. Ni kuma da addu'a ni ma ina son sa. Kamar da ya kina goma gidansa. Ni da nake zan a tayar da addu'a. in kuma abin da ka ce alkhairi Allah ya sa da koma in ba alkhairi ba ne Allah ya ce ya ba da kai Amin. To kun ji ruwa zama ya zama a gida ta damu kenan mata. Ta da duk wanda ta wuce zaman gida ta dawo gidan ita da fursu na ɗaya. To ya musamman. Buta sai in ta yi sa'a kanin su sun zaɓi hajji. Mutu riga da ba, sai ta bulayi bayan gida ya ce lotu ana dafa ita fa shugaba ce cikin dinta daban rijiyanta daban tukunyanta daban tsintsiyanta daban randanta daban motsanta budanta tunda duk ta zo tana a tasu muna roƙo Allah Ubangiji ya sa in akwai alheri cikin koma wanki Allah ya sa ba wanke huce sai ma jirgowa in babu alkhairi muna roƙa miki Allah baban mijin ne baban mijin ne baban mijin ne to baban mijin Allah ya huce zuciya kai abu alheri Allah ya sa baban mijin ki ya huce ya ga ɗansa ya kone ki ki dawo in babu alkhairi muna addu'a Allah ubangiji ya baki wanda ya fi ki shi ma ya baki wanda ta fi ki saboda wani ya tafarraka yubulillahu kullum ne sa'ad na'am wanda yake assalamu alaikum Allah ya fara mana lafiya yake malam mutum ne ya kuskure ya zai je da wani shi kuma ya kasa hakuri ya yi hukunci da ya kunyo da laifin ya dace wanda ya yi laifin shi ma ya- ya rama ko ko da hali
Allah baka ina na baki ina na ina nake da bakin ce na nake da bakin ce aji ai kiza ai wannan kiza tabbatar hali ba a wannan don Allah ga annabi karkara ma tabbatar da hali gaskiya ka ya kuri ai abin da zai faru na gaba kuma zai fi na bayan muni abin da aka ce ko mazalumi ya kai azalimi hukuma ita ce maslaha amma ce kowa wai ya rama ba za ka rama ka tankwacin ba da lokacin da ranka ya ɓaci idan ya sa mai biya a wuya yake jan ka shine yake jira da yi ba abinda duk da hankalinka ba za ka yi ba in ka shiga fushi sai ka yi muna gaya ma wannan mazaluni ya yi haƙuri ya ɗau wannan azalimin ya kai da hukuma ko ko ko kun ƴan sanda ko zara zulu ko gaban da shi amma kada ya rama kada ya rama to bismillahir rahmanir rahim akwai Allah ji kansa yanzu nan ma rabi ke gaya mun an yi mana rasuwa a can ba daga kawo malam rabi kenan ana ce ni tsahin Allah ya masa gafara yau ne ya rasu ko Allah ya yafe shi so ma fatihu ma mala bakar ke ce mun shi ma jiki ya ɗan taɓa shi ba a gan shi anan ba Allah ya bashi lafiya kuma duk Allah ya ƙara mana lafiya kowane Allah mai da ku lafiya Allah Allah Allah Allah ya sa mun zama makafurai marhumai tun wannan goma farko Allah ka sa mun dace bidai fatiha masu rasul fara بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ينبغي من عليه Thank you.